بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته biyu da watan zulhaji da kuma lissafin sarkin musulmi ne bayan kuma uku ga wata ya canja kenan a ka'ida dai a lissafi a kalandar biyu da wata kuma sarkin musulmi ya gyara ya zama uku ga wata ne yau dan kar wani ya bina ce uku ga wata ne ko ba kamar yawwa wanda shi ne ya ce shekara ta dubu ɗaya da dubu da talatin da hudu hijira a nan daga makka zuwa sallar sannan kuma a yau ina da bakwai ne ga watan goma shekara ta dubu biyu da goma sha uku a samun turawa za mu dora inda muka tsaya daga tafsir al-Qur'ani mai girma da muke a cikin wannan sura ta albarka mun gama suratul al-Ma'ida yau za mu tashi suratul an'am farko da yadda Allah tabaraka wa ta'ala na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون Allah madaukin sarki yake cewa alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur na farko wannan ita ce suratul al-an'am suratul an'am ɗaya ne daga cikin surorin makka tana da aya 165 daidai kuma a dunkulanta ga baki daya an sauka da ita a makka ne a dunkule a dare ɗaya kuma kamar yadda wasu malamai suka faɗa Allah musu rahama wasu kuma sun faɗi wasu maganganun ba wannan ba suratul al'an'am sura ce mai tsawo cikin surori masu tsawo a cikin alƙur'ani wanda babban abin da ta fi tattaunawa akai tana tattauna ne akan matsaloli na aƙida matsalolin aƙida matsalolin aƙida da kuma usulul iman wanda ta sha bamban da sauran surori na madina a cikin suratul al'am nan duka babu magana hajji ba magana azumi sannan babu magana abin da shafa kan iyali babu kuma abubuwan da shafi yaki ko jihadi da ce magana a kan a halin gida da kuma mutan ba kawai tana magana ne a kan abin da shafi usulul aqida wa iman aqida ne tsawon a cikin suratul an'am akwai magana ta uluhiyya kadaituwar ubangiji tabaraka wa ta'ala da kuma magana akan wahayi da magana akan annabta da manzanci da magana akan tashin alƙiyama da kuma magana akan sarkayya da Allah ta yi kowa bayan ya ta shaɗi Allah ce alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal ard alhamdulillahi sura guda biyar ne a cikin alqur'ani ta zo aka bude da alhamdulillah akwai suratul fatiha alhamdulillah rabbil alamin akwai suratul al-kahf akwai wannan suratul suratul al-an'am tabiyu kenan alhamdulillah alladhi khalaqa samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur akwai suratul kahf ta uku kenan alhamdulillah alladhi anzala ala حفظه الكتاب ولم يجعل له عوجا وفي سورة السبع الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة أقول هما سورة الفاتحة الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي الأجنحة مثنى وثلاث ورباع ولم نسون سورة بجد ألا يقول سورة الحمد الحمد me ake nufi da alhamdu alhamdu ana nufin assana'u ko yabo da kuma tsarkake ubangiji ta mara kauta ala daga dukkan wata jama'a duk yana cin ma'anar alhamdu kana yaban allah ka yabe shi ne shi ne cikinci ka yabe shi ne kamin da mara kauta ala a larabci akwai abin da ake ce da shi almadhu akwai alhamdu akwai almadhu akwai kuma ashukur to me yasa Allah ya zaɓi alhamdu a nan bai zaɓi almadhu ba bai kuma zaɓi ashukur ba malamai suka ce ita wato almadhu din nan a ammu min alhamdi in an ce yabo yabo za ka iya yaban akuya ko za ka iya yaban kabin ma za ka iya yaban bishiya ma za ka iya yaban kaza shi da almatu to nan ba shi ake ana so yaban Allah ne ake so a ambata shi za ka yi amfani da kalmar alhamdu to shi ita ita almatu ka iya yaban wanda ya cancanta ka yabe shi da wanda ma bai cancanta ka yabe shi amma idan an ce alhamdu to wanda ya cancanci a yabe shi da shi Allah shi ne ya cancanci a ba shi kalmar alhamdu ko ba kamar a shukur idan an ce a shukur shi ne kamar girmamawa da nuna godiya akan abin da wani ya maka saboda ya maka wani abu sai kai masa shukura ka nuna masa godiyarka akan ni'imar da ya maka to shi ma wannan din zai iya yawa masa ko na kirki da ko ba na kirki ba to shi yasa kalmar alhamdu duk a cikin sa gaba ɗaya ita tafi dacewa da ubangiji shi yasa ake alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ba za ka dace alhamdulillah ba ba za ka dace alhamdulillah amr ba an gane wannan ko alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal arda godiya ta tabbata ga Allah wanda shi ne ya halicci as-samawat as-samawat jam'i ne na as-sama'u as-sama'u baya da as-samawatu masu yawa kina wannan yana nuna saman ba baya da yace alladhi khalaqa as-samawati wal arda kuma shi ne ya halicci kasa kasa kamar ya ba kasa ɗaya ba da ƙasai kenan والأراضين ba wanda ya hadisi sama in ba Allah ba ba kuma wanda ya hadisi kasa in ba Allah ba tabaraka wa ta'ala shi ya cancanta a gode masa wa ja'ala dhulumati wan nur kuma Allah din nan shine ya sanya wato duhu wannan ka duhu jalla da duhu ba wani baturen da yake ba wannan kawai shi inda za su iya kawo duhu da duk sun sa mutane a duhu kuma haka yake zuwa shi duhu ana yin wasu 'yan awanni za ka nemi wannan duhun karsa wani ne yake kawo cikin wani yake da yawa waye ya ne Allah ka yadda wannan duhu da wanda kake gani da wanda yake cikin cikinka da wanda yake cikin ƙasa Allah ne ya kawo shi wannu kuma Allah shi ke kawo haske duk wannan hasken Allah ke kawo shi in ya gana ma zai ɗauke shi kamar ko ta ka girma ma Allah ka ce alhamdulillah kuma ka ce Allah din shi ya kawo duhu shi ya kawo haske kalmar ja'ala a larabci tana zuwa bi ma'ana khalaqa wa ja'ala dhulumati wan nur ay wa khalaqa dhulumati wan nur Allah shi ne halicci duhu ko dubbai kuma shi ne halicci haske imam al-waqidi yake cewa kullu ma fil qur'ani min adh-dhulumati wan nur fa huwa al-kufr wal iman duk abin da yazo a cikin al-qur'ani da aka ce adh-dhulumat ko aka ce al- al- al- al- al- an-nur to ana cewa al-kufr wal iman kenan alhamdulillah alladhi ja'ala الظلمات والنمس لا الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور وجعل الظلمات والنور الثاني وجعل الاسلام هو جعل الكفر والإس- والاسلام هو جعل الكفر والايمان كلام الظلمات إن انا نفع الكفر النور نفع انا نفع الايمان هذا امام الواقدي يبدا يجي الا في هذه الايه amma ban da wannan aya cikin suratul al-an'am duk az-zulumat wan nur na al-qur'ani gaba da yana nufin al-kufr wal iman amma ban da nan ana nufin zulumatul layl wal yawm al duhun dare da hasken rana ina ana ana nufin me dare da rana dare da rana Allah shi ya sanya dare shi kuma ya sanya rana imam qatada sai yake cewa abin da ake nufi da al-zulumatu wan nur yana iya daukar ma'anar al-jannatu wan nar wa ja'ala al-zulumatu wan nur wa ja'ala an-nar wal janna al-zulumat wuta an-nur al-janna ko kuma ka ce al-zulumat al-jahl an-nur al-ilm وجعل الظلمات والنور أي وجعل الجعل والإلم تبارك وتعالى duk zai iya ɗauka malaman tafsiri suka ce idan aka kawo aya ɗaya aka faɗi ma'anonin ta za ta iya ɗaukar kaza za ta iya ɗaukar kaza to idan an zo su yace duk ma'anar Allah yake a to waye kawo duhu waye kawo hasken ba Allah ba waye kawo ilimin waye kawo jahilci ba Allah ba waye kawo kafirci waye kawo musulunci ba Allah ba waye kawo kaza waye kawo kaza ba Allah ba Allah shi ya kawo su abin da yake nufi kenan kalakar samawati wal ardh to anan gurin ku lura da wani abu sai yace wa ja'ala dhulumati wan nur sai fara ambatan duhu sai ya ambaci haske me hikimar da ta sa Allah ya fara ambatan duhu kafin haske sai malamai suka ce wannan yana nuna cewa an fara halittar duhu ne sai aka halicci haske kafin a halicci sammai da ƙasa kamar ya an fara halittar duhu a kan haske suka ce ai ai sai da aka san duhu ne aka san muhimmancin haske ko da ba dan an san duhu ba to da ba za a san darajar haske ba duk wanda bai zauna cikin duhu ba ya san muhimmancin cocila ko cocila ne su da fara to wai wannan shi ne hikima kuma yadda malamai suka faɗa wannan cikin masana ƙwar'ani waɗanda suke binciko yara ma'anarsa take suke faɗa wannan sannan kuma suka ce zai da aka halicci waɗannan kafin sama ma da ƙasa su aka fara halitta قد خلق الظلمة وخلق الله الظلمة والنور قبل خلق السماوات والأرض amma imam qatada ya ce a yadda tsari yake za a tafi shi kamar yadda ya zo a aya Allah ya halicci sammai da kasai sannan kuma sai ya halicci duhu kafin ya halicci haske to tsakanin aljanna da wuta wacce aka fara halitta sai aka fara halittar aljanna kafin a halicci wuta wannan shi ne ra'ayin imamu qatada sama da ƙasa su ne farko idan ka haɗa tsakanin duhu da haske ba wai yana nufin halittar sama da ƙasa su ne farko gaba ɗaya duniya ba sannan kuma sai aka sanci duhu sai kuma haske sai aljanna sai wuta an wato daga abdullahi dan amru dan as daga manzon sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce inna allaha khalaqa al-khalqa fi dhulma thumma alqa alayhi nurahu allah ya halicci halitta ne gaba ɗaya a cikin duhu daga baya sai allah ya turo haske amma duk halittar da aka yi a cikin duhu daga baya sai allah ya kawo haske akan fiskul hasi yace fa man asabahu min zalika an-nur tada duk wanda wannan haske da Allah ya turo ya same shi to zai zama shiryayye fa man aqta'ahu dhanna duk wanda ko wannan haske ya wuce ne to shi ne zai shi bacci haka imam Tirmidhi ya fada wannan hadisi a kitabul iman a babin da ke magana akan istira'u hadhihi al-umma yace kuma hadisi ne hasa ibn Hibban yace hadisi ne sahihi da imam Hasan haka imam Ahmad ma ya fada wato shi hadisi ina wannan yana nuna cewa Allah ya halicci halitta a cikin duhu daga baya sai halicci haske da ya tuba halitta ya sai ya zuwa shi a duniya to duk wanda Allah ya rubuta masa dacewa da shari'a to sai ku sanar wannan haske ya ci gaba da goriya wanda kuma bai da shari'a zai rayu akan bata to sai sai ya kasance bai amfana da wata nasiya ba shi sa duk kafiri a cikin bata ne a cikin duhu bayan kai musulmi ka samu haske kenan ko da a ɗakinka akwai rubutu kana cikin hasken sha'awa saboda kana da hasken imani wannan shi ne wa khalaqa ko wa ja'ala dhulumati wan nur sannan sai ce sun mallari na kafaru da rabbihim ya'dilun ku duba duk wannan ni'ima duk wannan halala da Allah madaukin sarki amma duk da haka kafirai sai zamanto ya'dilun suna daidaita allolinsu gumakansu da wannan ubangiji da ya wannan aiki yushrikun kalmar ya adilu yana nufin yushrikun kalmar adil kamar musawatu shay'i bi shay ka hada wani abu da wani kace bai ɗaya ne suka ba wa gumakansu matsayi irin na Allah gumakansu da ba su halicci duhu ba ba su halicci haske ba gumakansu ba su halicci sammai ba ba su halicci kasai ba amma sai suka ba su matsayi irin na Allah wanda shi ya halicci wannan ya diluna billahi ghayr Allah suna hada Allah da waninsa kalmar wannan bi rabbihim yana nufin an rabbihim wannan bawon din tana zuwa ne da ma'anar an kenan sun mallaji na kafaru da rabbihim ay sun mallaji na kafaru an rabbihim ya adilu yamiluna wa yanharifuna ila al-hudud والذي خلقكم من طين yanzu nan Allah ya gaya mana ɗabi'a ta kafirai ko halin su kafirai suna shirka duk wanda ya ɗauki wani hakki na Allah ya ba wa ɗan adam to ya yi shirka amma yanzu an samu wani bawan Allah cikin malamai yana yaban wani waje ya sushe yanzu ya ce adadin rairai duka ya sani duk adadin rairai adadin yashi adadin iska adadin dubban ruwan sama adadin kazabi ya sani ba a cin masa abu da yanzu dan Allah waye sai san adadin yashi a duniya ko ko kasa masallaci ne kun rayi kasa masallaci ne kasa kasa kasa wani kuli da ake abin da waye sai ba ka da waye ko ina ko da zai da waye ce waye a wani mutum da waye ce duk ruwan sama da zai sauka ruwan sama in dai zai ɗiga iya ƙwayar ruwan sama ya riga san ƙwayar ya ce kuma ba a cin masa wannan wani mutum ne mana wasu saboda ce yana kuma sa haka yake masa cibiya in yi gidashi da zai gidashi in yi fitsari da zai fitsari da kadan ne ya yi ko ba ruwa ne ma amma wai yana da wannan yanzu ba a haɗa shi da Allah ba to kaga wannan aikin ya zama aikin kufur ke inda Allah ce kamar ladhi na kafaru bi rabbihim yahdinu suna suna haɗa wani Allah da Allah yanzu kowa ya sani ba wanda ya aiko annabawa da manzannin Allah sai Allah to amma yanzu an yi waka da wannan an ce ce wani wani wani shi ya turo wani shi ya turo annabawa sai wani ya ƙungin wannan sura a ƙida ne ta gwarwaci kuma ka gaba haka masara ko ta tsada na kuma sai mun kuma islami kaga kaga kaga aikin turo annabawa aikin turo manzanni aikin waye ne aikin Allah ne to kuma an zo an ce kuma wani shi yake to wannan shine ɗaya daga cikin illa da'awa ta bid'a da'awar bid'a ba su karantar da wannan da tauhidi saboda idan kun san tauhidi to babu wani wanda zai tsaya muku a gaban ba Allah ba sai manzo to su kuma tafiyar su dole akwai takadisul ashhadi tsarkake wasu mutane wani dan adam a rinka tsarkake shi a bashi wani priority wani power wani matsayi a tsarkake shi kamar da ake tsarkake Allah to shi yasa ba za su koya mutane tauhidi ba duk inda ake karatun tauhidi sai sun haka yanzu karatun kitabu tauhidi shi da fara yin Allah ta'ala ya yi a kitab kitabu tauhidi akwai da da ne da yawa a garin an biya kuɗi an an biya a sa da mama an haka wallahi ai ya kuna ji kuna ji kuna ji ba mu sun ce ba sa son saboda ana wayar da kan mutane su gane tauhidi su gane Allah to duk inda dan bid'a yake bai san tauhidi shi ne muke fada cewa da'awar ahlus sunna shine a dawo kan Qur'ani abinda Qur'ani ya faɗa a bautar da mutane aka faɗa so jama'a shirka sauti lalata aiki take duk wanda yake shirka to yana cikin haɗari ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح كما وجد mutum ne faɗo daga can sama kafin ya ƙasu ya mafaci tsuntsaye da gutsuraci pieces pieces ɗinsa ya bata cikin gani aka yi shi a to wanda wannan ma ma aka wani ce da وهو الذي هو الذي خلقكم من طين wannan Allah da ake muku bayani shine ya halicce ku daga tabo tabon anan shine Adam kullukum min Adam wa Adam min turab dukkan ku gaba ɗaya daga annabi Adam kuke da gafaran da musulmi da dogayen da gajerun da bakaƙen da farara da yan can da yan nan da yan sama da yan ƙasa da yan wane ne in dai mutum ne daga mutum ɗaya kuke Adam وآدم من تراب أنه آدم من تربايا مكين شيء تربايا قسا تأو ina irin taɓon nan da wajawa suke yin tukwane wannan an yi tukunya aka kwankwasa za ka tana kwankwankwan to da wannan aka kira annabi adam aka gama kera shi allah ya halice shi da hannunsa bai dace da shi ka duba da ɗan adam ba wannan mutum ɗin da kuke ganin tsarin Allah ne ya yi shi da kanshi bai ma na wakilta mala'iku ba ya yi shi a haka sannan kuma sai busa masa da yana busa masa da kuma sai ba da tsara a gangan jikinsa a haka tsarinsa aka ya mace wani abu a halitta masa matarsa hawa dan a nuna maka kullum mace tana ƙarƙashin namiji kuma kullum mace tana raɓa ne da namiji zatanta namiji duk wata macen da ta sa wa ɗan kwali sai wani wai wata man kan to me me wani wata man kan dubu wani kan duke da aka aka halitto ki aka ya fato ki a faɗa ƙarƙashin namiji ba wannan ya ba ta rai sa babban jari da ba za a yi wa ka duba da kimar ubangiji ko dan kar ma su zo su yi wani girman kai amma da za a fito da su an ce kar ku yadda ba wani mijin zai yi zama ko daidai kuke wallahi ba daidai ba ba daidai ba ya halicce ku min tin yani min adam Allah ya yi muku magana ya ce ya halicce ku daga dan ya nuna muku adam din baban ku kowa a duniya har annabi ibrahim alaihi salatu wasallam har sauran annabawa dole annabi adam shi ne asalin su ثم قضى أجل sannan kuma Allah ya hukunta ajal eh bayan an halitta sai kuma adam kaji ajalin farko ko wa ajalin musamman indahu da kuma wani ajali ambatacce indahu daga wajen shi Allah ya ثم أنتم تمترون sannan sai ga shi kuna yin shakka a kan wai ta da alƙiyama ajali na farko din nan sun maƙaba ajala ajalin farko shine tun daga haihuwarka har zuwa mutuwa shi ne ajalin farko sun maƙaba ajala yayin da Allah ya halicci annabi Adam sai ya rubuta masa ajalin sa da zuri'arsa kowa da ajalinsa ana iya samun tare a mutum biyu uku hudu biyar shida dari biyu dari uku dubu ɗaya dubu uku domin da a rana ɗaya amma Allah shi ya samfula ya fitar wa kowa ajalinsa min alwilada ila almaut tun daga haihuwa har zuwa mutuwa ajali na biyu kuma shi ne daga mutuwa zuwa tana da ka san idan an yi mutuwa ka san rayuwar ka san kala rayuwar kala na ce yanzu zai ga tabbatar mutane sauran wata biyu ta biyu ita ce rayuwar barzahu idan an mutu ba ana kwanci a kabari ba ai ba ta da ikama iyama ba ko mutar to wannan ai rayuwar ai ana dawo da mutum ransa ai ya fara cin moriyar ni'imar da ya yi a nan duniya bautar Allah da ya yi Allah ya masa alƙawarin samun ni'ima tun daga rayuwarsa ta barzahu da Allah ta wani mara in barzakan ila yin da a yi wannan rayuwar yanzu duk waɗanda suka mutu a suna rayuwar barzahu da ya kaga wannan to sai rayuwar ta uku ita ce lokacin da Allah zai busa ƙafafu to sai a daga tashi daga wannan rayuwar manzon sai a shiga kuma asalin rayuwa ta dinin jakiman ɗaɓar wallafi na mauta ba'adha wanda babu mutuwa bayan bari kun fi janna bari kun fi sa'id wani bangaren suna cikin aljanna wani bangaren suna cikin wuta so a nan gurin ajalin farko shine daga daga haihuwa zuwa mutuwa ko ajali na biyu din kuma daga mutuwa zuwa tare kiyama shine wannan rayuwar da zuwa duka wannan Allah shi ya yi idan kuma akwai wani wanda ya isa ya canja ko yake da ikon canjawa to ya canja ko in wani ya isa ya ce shi saboda taurin kansa ba zai addinin musulunci ba ba zai ba Allah ba ya ce ba zai mutu ba ya hana kansa mutuwa ko kuma idan an zo tashin sai ce mala'iku ni ko ba zan tashi ba kaga duk yadda dan adam fa yake yi fa kullum da ya samu wuri ne yana amma me ba kai sai ba komai ba ne a wajen Allah tabaraka wannan haka aka rubuta daga Abdullahi dan Abbas shi fassara wannan ثم قضى أجلا وأجلا مسمى وأجل مسمى عنده da wani adadi kuma a wajen samarar ثم أنتم تمترون sannan kuma ku zo kuna shakka akan cewa Allah ba zai tashe ku ba wanda ya muku wannan shi ne zai gagare yi gagare shi ya tashe ku a idan mitina wa kun na jira wa wani idan mutu mun zama ta baya wai Allah ne idan da mutu jira wai wannan ba ra'ayi ne ke wa Allah ya ba ce kowane mutum yana da ajali guda biyu kowane adam yana da mene ajali guda biyu wannan wata muka fara sai ya yi wani ƙarin bayani ya ce idan mutum ya zama to idan kana insanu barran taqiyan wasulan lirrahimi idan mutum mai yi wa Allah biyayya ne mai takawa ne mai sada zumunci ne zida lahu min ajilil ba'atu fi ajilil umri wannan ajalin na barzakun nan wanda za a yi shi har zuwa a karshe shi ko to sai a ɗebo yawan shekarun ko kwanakin ko watannin in mutum mai da'a da Allah ne mai sada zumunci kasan sada zumunci yana ƙara mutum nisan kwana to sai a ɗebo cikin wancan adalin in za ka daɗe watakila a rayuwar barzaku ka yi shekara tamanin a nan kuma za ka shekara ashirin to sai a rago maka a can rayuwar barzaku a ɗebo maka shekara kuma a ƙara maka na kasa samu talatin akwai waɗanda ake musu wannan wannan shi ne fassarar hadisin da maza Allah ke cewa ku sa'adu zumunci sallallahu alaihi wasallam saboda sa'adu zumunci yana ƙara wa mutum nisan kwana idan kuma fajiri ne kafiyar da rafi ne Allah bai son shi rayuwarsa ma ba alheri ba ne saba wa wani ne sai a ɗebo kwanakinsa na nan na nan duniya a daɗa ƙara masa a can rayuwar ba zuwa ya fara cin azabar da ne daɗe yana shan kashi kafin ma a ta da kiyama in ji abdullahi dan abbas shi kuma sa'id ibn jubair da yazo sai ce al'adl al-awwal shine adadin duniya rayuwar duniya al'adl al-thani hayatul akhirah kawai adadin farko shine rayuwar ka ta duniya shine adadin farko adali na biyu rayuwar lahira kaga ya raba shi kullum ba a dogon lissafi shi wannan ra'ayin sa kenan sa'id ibn jubair wasu masu suka ce an rubuto daga Abdullahi dan Abbas shi ma wannan riwaya sun matsama ajala shi ne wannan ajali na farko shi ne bacci wa adal bin shamma inda ko shi ne adalin mutuwa kamar ya adalin bacci duk kowanne ku yana da adali guda biyu kowa yana mutuwa guda biyu yanzu nan an jima za mu je mu kwanta muna kwanciya din nan Allah yake dauke rayuwa kaga ajali da yake in ya ga dama daga wannan ajalin sai ka wuce sai ya jona ka da na biyu ka fahimta in ji abu da ya ce ajali na biyu kuma bayan ka baka kana rayuwa kuma wata sai mutuwa su gusa ne ka samu ajali biyu ku duba yadda mutanen suka yi amfani da kokarin su wajen fassara Qur'ani ma kuma duk abin da aka fara kai ya ta cikin mutuwa ana ce da ita mutuwa bacci ma sunansa mutuwa amma karamin mutuwa kamar yadda qur'ani ya bayani allahu ya tawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى الله يتوفى الانفس حين موتها Allah shi yake ɗaukar rayukan mutane lokacin da suke bacci ai afwan lokacin da suka mutu Allah shi ke ɗaukar rayukan mutane lokacin da suke mutuwa din original wallati lam tamut fi manamiha kuma Allah yani Allah huwa alladhi yatawaffa al-anfus allati lam tamut fi manamiha Allah shi yake ɗaukar rayukan mutanen da ba a rubuta musu mutuwa ta har abada din ba amma dai lokacin da Allah yake zare ran wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada alaiha al-maut sai Allah ya rike wacce yake mata hukuncin mutuwa mutuwar asali ke idan an je an kai nan sai a rike wa yusilu ukhra ɗaya kuma wanda ba a rubuta mata mutuwa ta a wani abu ɗaya ne sai a sake ta amma ina adadi kusan ma zuwa wani adadi a fadace wancan adadi ne na dole na daga shi ne na mutuwa ko addu'a da annabi ya ce a yi duka a fata wacce ba annabi yana cewa lamma in amsakta nafsi farhamha ba wa in arsalta ha farhamha bi wanda kun bi ibadatu salihin kullum in annabi zai kwanta bacci sai ya addu'a ya Allah in amsakta nafsi farhamha na kwanta in ka rike ran shine fa yumsiku allati qada alaiha al-maut to farhan fa kai mata ruwa wa in arsaltaha shine wa yusilu al-ukhra ila ajalin musamma in har ka sakiran bayan na yi bacci ka sake da na sake dawowa zan ci gaba da rayuwa fa hawfa bima tahfaz bihi ibadatu salihin ya Allah ka kare mun raina da irin abin da kake tsanaran bayan ka salihin daga wannan yana nuna da cewa ne duk motsin da zamu dinga da wajen yana kan ubangiji ne da dama da suke cikin Allah malam da yawa kan nan da su fata da ji da wannan lokacin da suka fata sun ga wannan ajali din kuma da kana da haka wasu da wasu yau da aka ce kuma za ka yi wannan cin da ya kan matsala duk wanda baya bincike ya kai shi asibiti haka ne komai komai wa dace ko matsayin ka ba kai suka ce kai za ka yi aiki ba za ka yi aiki ba dangane cikin Allah ya yi shi don su yi aiki to dan an nuna maka malamai suna cewa shi ba bacci na alama ne iya ba idan ba gane ba baccin alama ne na cewa akwai mutuwa yanzu ga wani ran gaɗa kullum muna ta surutu muna ta bayan ni yanzu duk zaki ba kuma da nake kan an jima da nan da ya awa gida ku nemi ku ba ina can na fama in ya ga dama ya sako in ya ga dama ya wuce da shi kai ma kuma ka ne ko ba kuma ne ba idan kana so gaskata wannan don Allah wata ran ka ɗaya ki ga nan karfe sha biyu karfe ɗaya karfe biyu ka zaɓi da nan wallahi za ka iya tafiya da mota in akwai maliki ɗari za ka iya tafiya kan tafiya ɗari uku masu akwai maliki ɗari za ku kore ba ba kowa wanda tana ma yasa yan kwanan-kwanan da yan masu masu yan bayi maka kowa ma gida yake tafiya ana yin gobe kowa ya tafiya wallahi shi ne kowa kan saka ce ka Allahu akbar Allahu khaliqu samawati wal ardh habba su masu tsaron ba hajja ma tsaron ba kowa kowa ya ne kuma baka eh an gama Allah mulki kenan in an dawo kuma da rana a tafiya
شاء الله الله يعافوه هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون سيمي وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وهو الله wannan dai Allah da ake muku bayani shine dai abun bautan ku kwaya dai tilo wa hadu la sharika lahu fis samawati shine abun bauta a cikin samai ma wa fil ardi kuma shine abun bauta a cikin ƙasar ma ma'ana ma'alubun fis sama wa ma'alubun fil ard ma'ana ma'budun fis sama wa ma'budun fil ard wannan Allah fa duk halittar sammai gaba da shi suke wa bauta dan kai yanzu ana kan kan nuna ma ba za ka yi bauta ba kar kar ka dauka ka rage Allah nuna ma akwai masu yin bauta a sama sannan kuma shine abin yawa bauta a ƙasa هو الله في السماوات وفي الأرض وهو إله السماوات والأرض شين مالكين سمي مالكين كسي كما ديريك لفتن وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله shine dai abun bauta kuma shine mahalicin sammai kuma shine mahalicin kasai a bauta masa a ƙasa a bauta masa a sama ma'budun fis samai wa ma'budun fil ardi tawarar kada ba wani wani ya ce wannan yana nuna cewa Allah yana koyi ne kamar yadda yan jahaniya suke fara ta san kai akidar yan bid'a jahaniya su da wasu Allah wa kulli wa yan bid'a masu kokarin kafa hujja da Allah yana koyi ne sai su ce Allah shi ne wa huwa fi samai wa fil ardh wa huwa Allah fi samawati wa fil ardh shi Allah yana samai yana cikin da ce to me duniyar gaba daya ba ne saboda da sai kina Allah yana ina yana ko ina anan ba ana nufin Allah da zakin sa ba a ana nufin shi ne abun bauta a sammai shi ake bauta a gasai ma shi ake bauta kamar yadda imam muhammad ibn jarir al-tabari ya faɗa cikin tafsirinsa yake huwa Allah mai samawati ya alamu sirrin wa ta'ala Allah shi ne ya san sirrin ya san bayyana wa ba san bayyana sai da ba abin da ya da ya alamu sirrakum wa ya alamu jahakum wa ya alamu ma taksibun kuma Allah shi san duk abin da kuke aikatawa min alkhairi wa sharri ko alheri Allah ya san ko shari kuke aikatawa Allah ne ya sani wannan yana nuna mana kudurar ubangiji ta wuce tunanin ɗan adam kuma allantakan ubangiji ya wuce tasarrufin ɗan adam ba kai kaɗai suke masa bauta ba aljanu ma suna masa bauta mala'iku ma suna masa bauta akwai mala'ikun da Allah ya ce tun da ya duniya a sujjadar su tun da aka halitti duniya suna sujjada ko wanda tun da aka yi duniya a kuma su akwai waɗanda ya sa su sayyahi kuka kuke ne a sama da suna da kuka ya wa kullum suke suna zage duniya kullum ne suke kuma da kuma kan da ta yi ba ta tsaya ba ta tsaya duniya ba ta tsaya tun da Allah ya yi yasa su fitar da cikin suna goyawa babu wani wani ya gaje ba wani aikin kenan ba shi ba ta su wasan ci ba wasan cin abinci ba wasan sha ba ko da domin nu Allah ba su yi sa aljin daga aski akwai hamalatul arsh tun da Allah ya yi al'arshi ya sa mala'ikun da suke dauke da al'arshi wa ya hamilu arsha rabbika fawqahum yawma idin samaniya su su takwas kurin yalla akwai masu kula da ruwan sama inda aka yi ruwa a duniya malaiku ne aka yi sa su kula da akwai masu kula da tsirrai akwai mai daukar rai shi ma da masu yin masa malakul maut kul ya tawaffaku malakul maut da bi kila biko sun ba ila rabbikum turja'un ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون aikin su kenan tun mutuwar da aka yi a duniya wannan malakar wasu aikin su ya da kwakwai da baraka wata sai wani dan adam da zai zai kan da ne cewa shi ba zai ga Allah ko shi ba zai yi sallah a lokaci ba ko shi ba zai karatun ƙwararri ko shi ba zai ba da zakka ba ko shi shi ba zai taimaki addini ba ko shi an matsanta masa an ce aiwa addinin Allah ne wa ka cuta wa an yi salihan bane nafsi wa man asa'a duk wanda ya mai kyau wa kan shi idan mutum ya munanta ma kuma ne wa kan shi sai mai ci Allah وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون sai Allah ya fara magana akan mutanen Makka yadda ainihin suke mu'amala da ayoyin Allah da hujjoji da Allah ke saukarwa ya ce wa mata atihi min ayati babu wata aya da za ta zo musu min ayati rabbihim alama da za ta zo musu alamomin ubangijinsu samuwar ubangijinsu a bayan kasa illa kanu an hamu ulubin face sun kasance suna kawo da kai da wannan aya don misali sun ce wa annabi in gaskiya kake yi ya kan Muhammad ka sa Allah ya faffasa wannan watan da muke gani a sama a tsatsa da shi ya yi kata kata ya gudu tsiri annabi ya daga hannu ya roƙi Allah Allah ya amsa da kuma wata ya faffashe ya tsari amma da bayan mutane sun fi gani har wani ɓangaren wannan bayan ya ba da kawai mutu bai ba ya ce a tsaye wani mutum ba a fiye kawai wasu da ce abu bari muna da yawan mutum da kasashen kasuwanci mu tambaye su rana kaza lokaci kaza irin wani abu ya faru aka bari sai da mutum ya suka dawo aka tambaye su yaya kun ga wannan abu suka ce eh kwarai kun ga abun al'ajabi abun mamaki suka boye suka isa gaya musu annabi ne yayi addu'a Allah ya kawo wannan abu suka ce kai wannan mutum ba da ni ba sai da musu basira to ma ta'tihi min ayatin min ayati rabbihim babu wata aya alama mu'jiza ko kuma wata aya cikin ayoyin da za su nuna samuwar ubangiji wallahi sai sun kauda kai sun nuna a ka duba halittar saman ka duba duwar yanzu akwai wani wanda ya ce ga lokacin da ya ga dutse yana girma ko akwai wani dutsen da za ka zo ka ce da babu shi a nan gurin ka san lokacin da babu wannan dutsen yanzu daga baya tsoro kowa ba ka tashi da shi yanzu wannan da na gwanon dutse da ake faɗa duk wanda ya duk ko ta gurgura ma gaba da ita ma nan ta dole amma yanzu wani bai nuna wata masa ba ku duba wannan sama yadda a yi ya halitta ta da roba a kai yin a a itace ne a a bulokin siminti ne tiles ne aka saka a a menene ya aka yi ne ga ta dai ga ta nan ba a taɓa samun wata ta samu matsala wato ta wuce ta zo kasa ku duba wanda ke kama kuma ta ga hamar fiye ba da ita da mala'iku suna tsaye a jikin marfin kuma annabi ya shiga ta marfin ya bude ya shiga yanzu wannan da zai nuna mana akwai wani Allah ba da ya kamata bauta musu ya goyi wani ai ma da duk mutumin da Allah bai masa arzikin imani da musulunci ba ai bai sa zuwa duniya ba ka zo kuma yi gari kana bauta wa ba Allah ba kuma annabi Muhammadu da ya kawo sakon yayi bayanin Allah din kuma kafin ke masa ka je da shi ne iblis to ka shiga cikin wa ta atihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu an hamu da biya sai su kawo da kai tariki ne kenan bihamu kadibin suna musu kare shi ne Allah ya ce faɗar kazzabu bil haqqi lamma ja'a hakika waɗannan mutane sun kare ta gaskiya alhaqu ana nufin alquran wasu suka ce ana nufin muhammadu sun kare ta muhammadu da yazo sun kare ta qur'ani da yazo fa sawfa yatihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un da sannu labarin abin da suka kasance suna izgidanci da shi zai zo musu duk izgilin da mai izgili zai yi labari zai zama da ina ai kaga dan uwanka ya mutu ai kaga babanka ya mutu ai kaga wancan ka ta mutu in kun isa ku dawo da su to akwai labari a gaba wani wani ya ce wani wani ka kuskure ka bari ka mutu da wuri ka tuka dama akwai dabarin da ake ka a mutu da wuri suna isgilanci wa addini سيعلمون عاقبة استهزائهم إذا عذبوا yayin da aka fara gane musu azaba suka fara shan kashi a jahannama za su gane sakamakon kirgirancin da suka yi wa ɗin azaba kirgiranci yanzu ya canza riga kala kala akwai wanda zai rinka wulaƙanta kawai saboda kana da gemu yanzu ko a ma'aikatar ku ce a wurin aiki in kai ne gemu kana da wannan gemu to za ka fara kiran suka da suna usta a wulakance usta kalma ba wai a mutunce ba kai kana gana an cewa wasu kana gana girma wasu su wulakanci ne a wurin duk da wasu a larabci ana nufin malami irin ustazan nan saboda kurin laifin ka tsaye da gemu annabi ya ce ka tsaye da gemu ka tsaye da gemu so ka zama abin ilimi kada zuwa sallah kan lokaci kada wata ci a ainihin wannan sun sun Allah ina da wani sun kare da wani shi ba ba zai tafi sallah yana tafi kare da yana izini yanzu wani dan Allah kana iya azumi kira da su da Allah kamar addu'a Allah ya samu wani dan samu dama mata masu suna da wasu kuke a da wani na gaggawa a wulanin a ƙasar nan a garin nan akwai makarantun da wallahi makarantun mata ne za su yi jarawa sai an sa sun cire hijabi gaba ɗaya garin da kuma su yi ne su zaɗe wani da za ta cire hijabi wallahi da ta cire hijabi saboda za su yi jaraba to inda aka haramta ma hijabin ba hijabin in dai ya wuce iya wani guri to ba a son habara daga jiya na fitar hijabin kuma wallahi wallahi wani ba a rubu daya a cikin shi wani wani duk musulmi ana barna ba a kasan nan ba nawa nawa makarantu da kuke da suna sakandare sakandare nan da da aka haramta ya na sani da ba sa ya ana nan ana ta yada maka ba wani labarai wai me ne za a ce wani sakandare ta sa ya ba ana sa yin sa makarantu sakandare ba ba ma sa ya ba ba haka za su rinka yawo kullum kame da mutane arna kawai kuma abun bakin ciki dan uwanka musulmi da yake abu da kan wanda ya da bai ido a kan da kake da shi yake shi ne da ya ba hannu akan wannan biyar kuma a zo a kafa maka doka in za ka yi yayin da makarantar shi ke da a ita musu ingilanci ka duba ba wai wani bawan Allah ne mata ne idan za su wuce da hijabi da suna jan hijabi yana jan kasa za su wuce gaban maza akwai wani shi kuma da bi a sadarar da za su wuce sai da wata a ta kawa ma hauka ba za su tafi kawai ko tsaye ma ke yi tsoron Allah a yana zuci idan wannan hijabin har da yake gida ne mara hankali yana cewa Allah ne a cikin alƙur'ani yake a sa hijabin ya kasa ba يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن me ma'anar yudinina alayhinna saukar da hijabin su yayi kasa dalika adana an yu'rafna wanda shi ne da kusa a gane su bala'i zai dan iska ba su da su ba kana Allah wa rabbuna lalle Allah tabaraka wa ta'ala da ta'ala ne me yasa nake yin iska in iska su ne suke suke wa mata iskanci in sun tsaya da in ya kamata a ce in shika ko yan banza ma duk ya kamata dan akwai mutanen da suke gulatan kamata yanzu akwai akwai ko wasu wurare ba wurare ne ake sai da kayayyaki a garin akwai shaguna a garin nan wani ɗan kasuwa yake gaba cewa wani juna su ne zan sai baya sai na baɗi da gari ka san me wai dan saboda an taɓa kama mutum ya gidan da musa to idan za ki sai baya sai kin cire hijabin ki shiga shago hajji ya cire hijabin ki so sai ga mace ta cire hijabin ta rataye haka za ki ga kuma ƙatti ƙatti maciya dawa suna kallon a garin nan a kasuwannin garin nan akwai shagunan da dama ma an sa sai aka sa hoton hijabi aka kansile in kina da hijabi ma ba za shi ba kuma wannan malam wannan ina gaya muku ina mai jan ku babu an ne ɗaya na kudu da yake a wannan duk ɗan uwanka ne musulmi da kuke unguwa da kuke wuriya Allah ya sa akwai mutanen da kwakwalansu a kefe suke wannan ba su ma fahimci ma muhimmancin cutar da mace ba ba su ma gane ba wannan karatu ne ma malama balin ya ballo suna ganin a samu balin sai da ne da ma wannan wani wani nau'i ne wani na kauyanci da su waye wanda za ka bibici sako barna da ake kai yau da gobe wallahi sai ga musulmin su ne a gaba wani dan uwa ya je irin kwas nan da ake a barik bariki na jami'ar tsaro ya ce aka rauka Allah wallahi ilimin da ke waɗanda suka fi kowa barna a wurin a kyam ɗin inda muke wannan kwas ɗin tare da wallahi su ne ya ce wata giya ce ta bala'i ake kawo ta wato ɗan giyan ma ba kowa yake iya shan ta ba ya ce amma wallahi waɗanda suka fi kowa ɗiba wata giya ɗiba na hauka ba za ku cire da wata kuma an riga an san su musulmi ne kuma hatta an naɗa sun zo wallahi sun tsara zina bin mata iskanci rashin mutunci wallahi su ne karawa ba duk a ƙasar da ne ta san me yasa to mutane da sun taso tun da suka taso a unguwarsu ba su taba je ana wa'azi a masallacin unguwarsu ba ba su taba zuwa aka iyayensu ba su kai su makaranta addini ba tunda har yanzu akwai mutane da suna ganin dauki dana aka ce makarantar islamiyya ma wannan ma ya bata lokaci ne boko kawai boko addini kawai yana tashi na tun yaro yana shekara shida shekara biyar shekara uku shekara nawa an kai shi lebur daga nan ya shiga nazari nazari wanda zai to yana gama shiga firamare yana gama shiga kaza yana gama shiga kaza har yi shiga yadda to ba a taɓa zuwa kai shi wani makarantar da za a ce ba Allah ya ce ya ce ba ko ba a taɓa zuwa kai shi wani makarantar da za a ce Allah ya ce ya ce ba asalin ma su a gidansu a tsarin su ma ba amma babu wani ma wata islamiyya islamiyya what is islamiyya so yaya za a yi wannan mutumin idan ya je wani wuri ana magana addini ma ya saurara wallahi zai ba shi akwai mutumin da bai yana rayuwa ba bai taɓa zuwa masallacin juma'a ya saurari ruwa ba ka tambaya cikin abokanan ka da sami ka wallahi akwai wanda zai ce ma bai taɓa zama liman ya fara kudu ba a gaban sa har ya gama bai taɓa yi ba kullum dan buga bodi ne in an ci tsaya ya je juma'a to bodi yake bugawa kuna ganin yadda ake raba mutane da addini a hankali duk wata makaranta da kasar yin islamiyya ta cikin kaskanci ta cikin wulakanci da kyau ake biyan kudin makaranta yara su ta zuwa a kari kaza kaza kashi ne amma da makaranta na kuma iframi makaranta ta boko cincin duka a wurare kuma kono a wurare akwai waɗanda ma za su biya na shekara biyar kuma da ba Allah ya ce mun yi tunani sai mun yi gyara mu musulmi ne muna da addini so dole duk abin da zamu sai musu addini idan ba haka ba wallahi na mu yayi irin wannan ayoyin da Allah yake bayani akan wannan wala sai mu zama iri da yanzu wannan da Allah yake cewa mata tin min ayatin min ayatin rabbil illa kama na hore ne babu wata aya shi ayoyin wani da su zai zo musu ba cikin kawai kai dan Allah wannan kaya kafin ne ba ake magana nace muku abu amma to nawa nawa ne yanzu musulmin da ayoyin Allah suke zuwa musu kawai za ka iya zuwa za ka iya zuwa malam kawai sun kuma mana addini kowa ya tsaye a gidansa za ya fara ba nuna mana abin nan an fi mu tsoron Allah ne mu ma sai amma musulmi ne ai mu ma ka kanni mu kaza kaza ne ya na mana ka ba mu guri lalla ko kuma ya ji addini sa masallacin umma su don kuma Allah wajen naka yanzu wannan ko wanda zai je wani abin shaye-shaye matarin shi zai zama gwamnan ka ko kuma matarin shi ne za a ba wa kwamanda na sojojin garin ka ko yan sandan garin ka فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون
ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ألم يركم أهلكنا من قبلهم يقول عليه السجارة نوى نوى نوى كرموني كرموني da muka halakar ba al'ummomin madiya babu tunani babu karanta tarihi nawa nawa ne jama'a alƙaryoyi da ƙarni ƙarni ƙarni ƙarni da muka halakar kafin ku zo idan an ce alƙarmu ana nufin jama'atu minan nas jam'in sa shine qurun ko kuma ka ce alƙarmu muddatun minan zaman wani dan lokaci na zamani shine ƙarni wasu na cewa shekara tamanin ana ce da shekar ne wasu ce shekara tamanin ana ce da shekar ne wasu ce shekara arba'in ana ce da shekar ne wasu ce talatin ana ce da shekar ne amma da yawa yawa abinda malamai suka faɗa akan fassara karni shine shekara dari nawa nawa ne al'ummar da suka rayu karni karni muka halakar da su suka ce dalili shine masu cewa shekara ɗari shine ƙarshen ƙarni akwai riwaya da imam bukhari ya fitar a cikin al-tarikh as-sahih da imam muhammad da imam hasan ya cikin majma' az-zawadi da imam tabarani da imam ahmad duk sun rawaito cewa manzo Allah yana ce da abdullahi ibn busr al-mazini yace innaka ta'ishu qarnan annabi ya gaya wannan mutum yace naka ta'ishu karni za ka rayu karni ba aka lissafa wannan mutumin bai mutu ba sai ya shekara ɗari cif to shi ne suke fassara karni da shekara kamar yadda imam tsagawi na cikin tafsiri ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن yanzu ba su gani ba nawa nawa ne da yawa waɗanda muka halakar suka shuɗe suka mutu suka tafi makkannahum fil ardi mun kafa su a bayan ƙasa mun makkana su mun tabbatar da su a bayan ƙasa mun ba su dama sun samu opportunity da yawa malam numakkin lakum muka ba su irin abin da ba mu ba ku ba muka musu kafin da ba mu yi muku ba ku ai a bai na mu malam motsi ku mun ba su irin abin da ban ba ku ba abdullahi da abbas yace am am allahu fil umri mun jinkirta musu a rayuwa irin jinkirin da ko muku ba yanzu ku duba mutanen annabi nuhu duba adawa duba namudawa annabi nuhu kare aka ce shekara nawa yana yawa shekara ɗari tara da hamsin wa'azi yake wa wasu mutane yake wa mu yanzu nan duk wanda ya kai shekara ɗari ɗaya ma da hamsin zuwa ake ana hira da shi a rediyo baya ganuwa ko hukun biri ya kai shi kan ɗari amma da duk wani an yi wata alƙarya ko wani wata jama'a da ta rayu kusan shekara biyu mutanen ba suna rayuwa mutanen nan gudu suna cin waɗanda suka daɗe a duniya adawa suna cin waɗanda suka daɗe a duniya haka samu dama suna cin waɗanda suka daɗe a duniya to a nan sai ka ce yanzu ko ba kwa lura yadda Allah ya halakar da jama'ar annabi Nuhu ba kwa lura yadda Allah ya halakar da adawa ya halakar da samudawa makannahu malam nu makillakum mun ba su nisan kwana mun sa sun dade a duniya mun ba su tsawon shekaru wanda ban ba ku ba وأرسلنا السماء عليهم مدرارا mun saukar musu da ruwan sama a sama ana nufin almatar wa arsalna sama ay wa arsalna almatara mun saukar musu da ruwa midrar mif'al ne na addar me addar wanda yake kwaran ya yana zubowa kamar da bakin kwariya mutatabi'a kamar yadda Abdullahi bin Abbas ya ce fi awqati alhajat gaziratun da'ima muka saukar musu da ruwan sama wani labin wani mai yawa da wamman ruwa wa arsalna sama alaihim midrar wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim muka sanya koramai kekuna koguna suna gudana a karkashin su amma duk da wannan musulmi Allah ba suka kauce wa ubangiji fa halaknahum bi dhunubihim muka halakar da su da zunubinsu wannan ko azumi gare wa'azi ne gare ka فأهلكناهم بذنوبهم saboda zunubin da suke aikatawa a bayan kasa muka halakar da su wa an sha'na min ba'dihim qarnan akharin kuma muka daɗa halittan wasu bayan su wasu jama'a kuma na wani karnin daban ina mutanen nuhu ina mutanen adawa ina samudawa ina mutanen annabalu ina mutanen annabalu ina mutanen annabalu ina wani isra'ila da ake zuwa labari ina su sun samu damar da kowace samu an ba su karfi ya fi naku ba are ba san ne guda ɗaya fa girman sa ya wuce da kuke tsammani irin tafka tafka mutanen nan ne sai ka daga kai ma ka ba ruwan su da diga ba ba ruwan su diga ko girbi ko ceburi hannun su shine diga shi ne amma duk kasar da za su tone ta da hannu kuma za su rinka buga pop pop pop pop su tara ta hannun shine diga shine cebur din da diba ya buga ko duk girman dutse ba ruwan su da wani karfe da za su za su rubi shi da hannu kuma pat pat pat ko ba abin da zai samu hannu kuma sun rai kuma Allah ya yi maganin su ba sun tafi ba ina ce sai da suka tafi ne suka bada wuri ai a wannan duniya suka rayu aka kwashe su mu yanzu aka kawo mu sai wani yanzu a cikin ku zai zo yau Allah taurin kai wani ya samu dama yana barna ka halaka wanda ka dama ka raya wanda ka dama ka bada wuri ka ki ka bada wuri ka ce kai sai ka yi ana nan ana ta kulle kulle ana ta wane ne ana ta wane mutane kurum sun rungumi duniya sun manta da lahira wannan wanda ya halakar da adawa da samudawa ya halakar da mutanen annabi lutu ya halakar da mutanen annabi nuhu da tufana ba yana nan fa wannan Allah ko khaliqu samawati wal ardi yana nan fa shine yake kallon yan Najeriya suke abin da suke yi ba dama shaidanun dama da suke shaidanci ba su nasara kan addinin Allah ba balle na shaidanin karshen zamani muje
ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس da mun saukar ko da za mu saukar da littafi a gare ka bi kirtas in an ce kirtas ana nufin kamar takarda da za a yi hutu shi yasa yanzu irin exercise book din sunanta al-kirtas littafin da ake rubutu shine kirtas maktuban mai ilmi da mun sauka maka da littafi wanda yake an yi rubutu daga wuri na da Allah da a ce za mu sauka maka da littafi rubutacce daga wuri na falamasuhu bi aidihi su sa hannu su shafa shi su ga lalle wannan rubutu ne aikakke ne daga Allah ayanu wa masuhu bi aidihi su gani su taba da hannunsu an yi amfani da kalmar allamsu ne ba a yi ma amfani da kalmar mu'ayana ba saboda ai duk abin da ka taba ka ai shine iyaka in ka ce ka ga abu kaza wani sai ya ce to ni kuma ba magani ne ba na ma taba shi wanne ne kai wa iyaka wanda ya taba to shi ne Allah ya ce falamasu suka taba da hannunsu li annan nasa ablaru fil iqi fil iqa'i ilmi min ruya saboda taba abu ai ya fi kaiwa matuƙa wajen tabbatar da ilmi sama da cikin kagani لقال الذين كفروا إن هذا إلا سير مبين والله لكفر نفسي ولا ونفسي وانا آية تتوكني أكم النضر بن الحارث لعبد الله بن أبي أمية لنوفل بن أبويل سكتي يا محمد لن نؤمن لك فلا متقي الإيمان لك يا محمد حتى تأتينا بكتاب من عند الله ومعه أربعة من الملائكة يشهدون عليه أنه من عند الله وأنك رسول محمد فلا متقي الإيمان لك يا مسيكا سكمنا لولي تهدي يا الله kuma a haɗo shi da mala'iku guda hudu su zo su kafa shaida cewa wannan littafin daga wajen Allah na ka yake sannan kuma su gaya mana su mala'ikun cewa kai ɗin manzo ne daga Allah don kana so mai imani da kai yan wanka shi ne Allah ya ce walau nazzalna alayka kitaban fi qirtas falamasuhu bi aydihim kaka damu ya Muhammadu da za mu saukar maka da littafin a rubuce daga wajen mu su ɗauka su taɓa su gani daga wannan mutum ne la kana da ne kawai in hada ila sun yi mawai wallahi wannan kafinan sai sun ce wannan sihiri ne so ko an yi ma kare ta ba ba sun ce ka ce ka roki Allah wata ya fafashe ya fafashe ba da karshe ne suka ce sun faɗa laula nuzila alaihi alquran jumlatan wahida qur'anin ma da ake sauka maka aya aya kadan kadan kadan sai suka ce wai dan me yasa ba a saukar da shi a dubbata ba me yana abu ana kokar ko da ana kawo rubutu yau a wannan kan jiba a wannan a saukar da shi gaba da yawa kuma yana saukar da daura a saukar da Allah ce ka zalika li nusabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila yace wala ya'tunaka bi mathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsan tafsira so ko da abin da suka yi challenge din a yi musu din an yi ba za su imani ba zai gagara Allah ne ai sun faɗa a can cikin surkul isra'il suke ba da labari yake lokacin da yake ai suke cewa wai ai suna so Allah tabaraka wa ta'ala ya zo da shi da mala'ikun ajire ولا تأتي أن يقول بالله والملائكة قبيلة قبيلة يا محمد تضمن أن الله لشيء ولا يكون ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا تنزل علينا كتابا نقرأه سبحان ربي هل كنت قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا يا محمد قوم يدوي كاتي يقول الله تعالى سبحانه يعني والألبة ولن نؤمن لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا من السماء كتابا نقرأه سيكا سوكمنا والكتاب دبقلي لا مكارم شيء قل سبحان ربي Allah ya ce wa Muhammadu ta biya musulunci ya tabbata ga Ubangiji ta har kuntu illa bashar rasul ita ne ko mutum ne annabi ne mutum ina da iyaka to da yawa da yawa da yawa sun yi challenge manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wai sai in ya kawo musu kaza za su yi imani da shi ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا لولا سكرت ابصارنا بل نحن قوم محصومون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب يا آب يقول سهام مكون ko kibewa ta gani ko wata alawa ta gani daga sama wallahi sun da sai a wannan ayyukan ne ne samu duk abin da annabi zai cewa suke sun yi ya kuma su wa qalu laula unzila alayhi malak suka da wani challenge da suka ce to me yasa ba a saukar masa da malaika ba ina ma da an turo ka da malaika muna ganin sa mu ganka mu ga malaika yani laula unzila alayhi malakun fi surati rajul a saukan wasu da mala'ika a kamar ɗan adam saboda ai ba su yi su ga mala'ika da yake ba mala'ika da biri mai na zuwa gurin wanzan Allah ne a surar ai dihiya tulkan dihiya ibn khalid tulkan to a turo musu wai da mala'ika su gaji ya wanzu da alim mala'ika Allah ce wa lau an zarna batakan inda za mu saukar da mala'ika kuma duk ranar da muka sauka da mala'ika na kudi da kawo to ba da tafiya da in dai ka ga mala'ika ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر لقضي الأمر kada Allah ya nuna muku ranar da za mu saukar muku da mala'iku ka gaya musu ma'amun in kuka ga mala'iku to za ku sha kashi da kudi al'amur ثم لا ينظرون فلنقوا وراء فرائض بعض لا يؤجلون ولا ينقلون عذاب كل ذات الجنة تريد الأمر قضي الأمر تريد الأمر وأن السنة الله ينهى عن الكافرين an so an sun ce ayi musu kaza an yi ayi musu kaza an yi ayi musu kaza an yi ko ba ko ne ba to kuma yanzu ne mu a mala'ika to in ko mala'ika zo to zancen ku ya gari wanda ma a nan bar ku dan jirkinta ko ku a samu ruwa imam katada yake cewa lau anzalna malakan thumma lam yu'minu la ujila lahum al'azab da mun so musu da mala'iku ba su yi imani ba wallahi sai an jirgin to musu azaba ko wala jirkinta musu kwata kwata ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كنا إذا منظرين amma saukar da mala'iku sai da gaskiya za su yi aiki ke kuma in sun sauka ba ma jinkin da yau mai raunar mala'ikata la bushra yau mai idin lil mujrimin wa yaquluna hijra bushra yawma idhal lil mujrimina ranar da za su ga mala'ika to la bushra yawma idhal lil mujrimina babu bishara ga ranar da mujrimai ma'aurata ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ana da wata saboda kwarewa lokaci abin da muka faɗa ne muna roƙon Allah da mamu lada na kuskure ko duka ba kashi na wani wata ko da zai yi da ba shi da ala cewa da wani wani ne da shi da wani wani da shi da wani